بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da goma a ashirin daidai ga watan ga watan ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa za mu tashi aya ta saba'in da biyar jiya mun tsaya aya ta saba'in da hudu fadin Allah madaukin sarki wa yahlifuna yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim yanda Allah yake ba da labari akan munafukai ta yanda suke rantsuwa amma ta ƙarya to har yau din ma dai za mu ci gaba da bayani akan wa minhum wa minhum da suka zo cikin wannan sura mai albarka da ke bayani dangane da sifofin munafukai Allah ya raba mu da munafurci na'am malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين
Allah ya ce daga cikin waɗannan mutane wa minhum daga cikin munafukai ai min nifaqihim wa kufrihim a cikinsu akwai munafukai waɗanda man ahadallah waɗanda suka yi wa Allah alkawari ko wanda yi wa Allah alkawari la'in atana min fadlihi lanasaddaqanna cewa idan Allah ya bamu daga falalarsa mu ko mun yi alkawari wallahi za mu yi sadaka shine la'in atana min fadlihi lanasaddaqanna wallahi wallahi zan yi sadaka in dai Allah ya bani daga cikin dukiya falala da yake bawa kaga anan ya cika ya yi alwashi ya cika baki ya ce in Allah ya bashi kuma wallahi wallahi zai bayar malamai suka ce kamar yadda Abdullahi na Abbas ya faɗa da Sa'id bin Jubair da Qatada suka ce Salaba ya zo wani wuri cikin mutanen Madina wannan sunan mutum ne Salaba sai yake shaida musu cewa shi ko wallahi in dai da Allah ya bashi kuɗi da shi mai kuɗi ne wallahi da sai ya bayar da sadaka sai ya fidda hakkin kuɗi ya ce ataitu minhu kullazi haqqin haqqahu wa tasaddaqtu minhu wa wasaltu rahima wa ahsantu ila alqaraba da sai na ba wa duk mai haƙƙi haƙƙinsa in sada zumunci sannan kuma in kyautata wa na kusa da dangi sai wata rana wani ɗan baffansa ya mutu sai ya ci gadon ɗan baffan nasa alhalin yana da kuɗi sosai Allah ya bashi dukiya mai tarin yawa da aka zo karɓan zakka ko aka zo neman sadaka bai iya cika alkawarin da ya yi ba rantsuwar da ya ce ta zama ta banza imam alhassan da imam mujahid suka ce wannan aya ta sauka ne akan wannan mutum da ake ce da shi sa'alaba ibn hatib da mu'tab ibn qushair dukansu daga banu banu amr ibn auf suke sun fita wato wata rana sai suka yi alwashi suke cewa wallahi in dai Allah ya azurta mu da kuɗi kamar suna yin gatse ne wa masu kuɗi da mu ne muka samu kuɗi irin naku wallahi da za mu yi sadaka kuma ba za mu yi rowa kamar yadda kuke yi ba to shine Allah ya bada labari ya ce a cikin munafukan nan man ahadallah akwai wanda yawa Allah alkawari ya rantsuwa la'in atana min fadlihi yace in dai Allah ya bashi daga falala ta sa lanasaddaqanna ay wa lanadu'addiyanna haqqallahi minhu sai mun ba da hakkin Allah wa lanakunanna min salihin kuma lalle da sannu zamu kasance cikin salihai yani na amalu bi amali ahli salahi bihi za mu yi aiki da aikin salihai masu kirki mutanen arziki za mu sada zumunci da dukiyarmu za mu ciyar da dukiyarmu za mu taimaka falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw hum muridun فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون falamma atahum min fadlihi yayin da Allah tabaraka wa ta'ala din ya basu daga falala tasa daman sun ce in ya basu a falalarsa za su ciyar yayin da kuma ya basu din bakhilu bihi sai suka yi rowa wa tawallaw wa hum mu'ridun suka juya baya suna masu kau da kai ba su bayar da abin da suka yi alkawari za su bayar ba fa aqabahum nifaqan fi qulubihim Allah sai ya maye musu munafurci a cikin zukatansu ai sayyara aqibata amrihim nifaq Allah ya sanya al'amarin su dai na ƙarshe ya zama munafurci ne kurin ƙaryar banza ce kawai ila yaumi yalqawnahu haka za su yi ta wannan munafurci har zuwa ranar da za su gamu da Allah tabaraka wa ta'ala harramahum at-taubata ila yaumi al-qiyama Allah ya haramta musu tuba ba su samu daman tuba ba har zuwa ranar tashi alkiyama bima akhlafullah saboda abinda suka saba wa Allah na alkawali ma wa'aduhu wa bima kanu yakdibun da abinda suka kasance suna yin ƙarya daman manzon Allah ya ruwaito hadisi kamar yadda Abu Huraira ya faɗa ayatul munafiqi thalath alamar munafiki guda uku ce idan haddasa kadhab idan munafiki ya zo zance ƙarya yake to kaga wannan sun yi ƙarya sun ce in Allah ya basu za su bayar kuma da Allah ya ba su ɗin ba su bayar ba wa idza wa'ada akhlaf in sun yi alkawali ba sa cika su munafukai kuma yanzu kaga wannan yayi alkawari yace la in atana min fadlihi lanasaddaqanna lalle idan Allah ya bamu daga falalarsa wallahi za mu yi sadaka za mu bayar wa lanakunanna min salihin kuma wallahi za mu zama cikin salihan bayi na kwarai kuma gashi dai an yi rantsuwar dai an yi alkawarin dai ba a cika ba wa idza tumina khana kuma idan aka ba su amana sai su ci kuma Allah ya ba su amanar dukiya din kuma ba su ciyar ba ba su bayar ba wani hadisin Imam Bukhari ne ya da shi a Kitabul Iman babu alamatil munafiq Kitabul Iman da kuma babin da ke magana akan wato munafiki alamomin munafiki Imam Muslim ya da shi Kitabul Iman shi kuma babu khisalil munafiq babin da ke magana akan ɗabi'u da tada na munafiki malamai suna bayani cewa waɗannan ayoyi idan mun lura da su da kyau suna nuna mana ɗabi'a ta ɗan adam da halin mutum za ka ga mutum idan ba shi da kuɗi sau da yawa yana shan alwashi da alfahari cewa wallahi da shi ne yake da kuɗi yake da kaza zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza amma kuma za ga idan ya samu kuɗin kuma shi kan sai abin nasa ma wato ma sai ya fi muni ma wannan yana nuna mana haɗarin haka mutum ya yi ta alwashin in shi ne da ya yi kaza in shi ne da ya yi kaza yanzu da yawa akwai waɗanda suke zagin masu mulki suke zagin 'yan siyasa suke zagin wane ne suke zagin duk waɗanda za su zaga cewa wallahi ba sa aiki ba sa kaza ba sa kaza Allah ya zo ya jarrabe su ya ba su mulkin ya ba su matsayin suka zo suka yi siyasar suka ci siyasar kuma suka zo abin da ma za su yi din ya lalace ya fi ma gwandama waɗanda suke zagan wannan shine da yawa yawa abin da yake faruwa ga wannan al'umma mutum ne yana zaune a cikin ku kuna tare da shi tare kuke mu'amala kuke komai da komai da shi amma bi idnillahi ta'ala yana samun dama da zarar ya samu dama yana tsallakawa ya fara zuwa abujan nan zaka ga ka daina gane sha'aninsa inda kuna gaisawa da shi yanzu zai daina gaida mutane idan da yana tsayawa ana hira da shi yanzu ba zai rinka tsayawa ba idan da ana zuwa jana'iza da shi yanzu zaka daina ganin sa idan da yana zuwa jaje idan hasara ta samu ne yanzu ba a ganin sa sai dai a je wurin sa in an ci sa ma a gan shi da yawa yawa akwai mutanen da sun yi alwashi sun yi alkawari in sun samu kaza za su yi kaza amma wallahi malam ba su iya yin wannan abun ba sai ka gama abin da ma za su yi ya mafi muni mutum yana nan ya zo wallahi ku zaɓe ni zan taimaka muku wallahi ku zaɓe ni zan yi muku aiki idan kun zaɓe ni zan muku kaza zan muku kaza amma wallahi za a zo a zaɓi mutum din sai gaba zai komai ba babu abin da zai yi kaga wannan abu yayi muni sai dai Allah ya sauke kawai to shine Allah ya ce fa qabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu sun saba wa ubangiji alƙawarin da suka yi masa wa bima kanu yakzibuna da kuma ƙarya da suka kasance suna yi Allah raba mu da ƙarya to bayan nan sai Allah ya ci gaba da cewa me kuma ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم
Allah ya ci gaba da bada jawabi dangane da waɗannan mutane da kuma bayani akan sifofinsu da ɗabi'unsu marasa kyau Allah ya ce alam ya alamu anna Allah ya alamu sirrahum wa najwahum yanzu su waɗannan munafukai ba san cewa Allah tabaraka wata'ala ya san asirinsu ya san abin da suke boyewa ma udmiru fi qulubihim wa ma tanajaw bihi bainahum da kuma abin da suke faɗa yayin da suke ganawa ba san Allah ya san da wannan ba wa anna Allah allamul ghuyub ko ba san cewa lalle Allah shine masanin gaibu ba yaya mutane za su zo suna kirkire-kirkire ko suna kulle-kulle abinda su sun san ƙarya suke yi gani suke yi shi Allah bai sani ba ai lalle Allah ya san abin da suke kullewa kuma ya san abin da suke shiryawa sifar su dai shine alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat sune waɗanda suke zargin muminai waɗanda suke ba da sadaka ta tadawwi almutawwi'in shine almutabarri'in waɗanda suke ba da sadaka ta tabarru'i min almu'minina kamar irin su Abdurrahman ibn Auf da irin su Asim wallazina la yajiduna illa juhudahum suna zargin mutanen da suke bada sadaka fi sabilillahi babu abin da suka samu sai iya daidai gwargwadon abin da Allah ya ba su ai illa taqatahum sai abin da Allah ya ba su suka samu hali yace fayaskharuna minhum munafikai sai su rinka musu izgilanci ay yastahzi'una minhum sakhira Allahu minhum to su ma Allah zai musu izgilanci zai musu sakayya dangane da wannan izgilanci da suke ai jazahumullahu ala sukhriya Allah zai yi musu sakayya akan wannan izgilanci da suka kasance suna yi walahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi malaman tafsiri suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya kwadaitar ya zaburar dangane da ai sadaka a taimakawa addinin Allah sai abdurrahman ibn auf ɗaya daga cikin manya-manyan sahabbai al'asharatul mashhudu lahum bil janna mutum goma da Allah ya musu shaida da gidan aljanna kuma ɗaya daga cikin manya-manyan masu kuɗi cikin masu kuɗin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama abdurrahman ibn auf sai ya zo da dirhami dubu hudu sai shi ya rasulullahi mali samaniyata alaf dukiya ta gaba ɗaya a duniya dubu hudu ne a lokacin shi tuka bi arba'ati alaf amma yanzu gashi na raba gida biyu na kawo maka dubu hudu faja'alha fi sabilillah ka dauki wannan dubu hudu ka sa ta cikin aikin Allah wa amsaktu arba'atal alafi li iyali kuma na rike ainihin arba'ata alaf li iyali dubu hudu kuma na rike wa iyali na dan taimaka musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da Abdurrahman ibn Auf barakallahu laka fima a'taita wa fima amsakta Allah ya maka albarka ya Abdurrahman ibn Auf cikin abin da ka bayar da abin da kuma ka riƙe wa iyalinka fa barakallahu fi malihi sai Allah ya yi albarka cikin dukiyar Abdurrahman hatta annahu khallafa imra'ataini yawma mata har sai da yazo ranar da ya mutu ya bar mata guda biyu fa balaga sumunu malihi lahuma 160 alf dirham sai zama ɗaya bisa takwas ɗin da ake ba wa mata in miji ya mutu ɗaya bisa takwas ɗin kaɗai ya kai dukiyar mi'a wa sittina alf wato wato wato dubu ɗari da sittin dubu ɗari da sittin mutumin da dubu hudu ne ya juya ta ta juyu ta juyu ta juyu har sai da ya zo bayan an raba dukiyar 1 over 8 ɗin da aka ba wa matarsa tun da daman idan mutum ya mutu ya bar mata yana da 'ya'ya ana ba ta ɗaya bisa takwas cikin dukiyarsa to wannan 1 over 8 ɗin da aka ba su 1 over 8 ɗin fa ba wai duka dukiyar ba 1 over 8 ɗin ɗaya bisa takwas ɗin sai da ya kai dubu ɗari da sittin to ina ina raskwana masu lissafi duka dukiyar za ta zama nawa kenan idan ɗaya bisa in ɗaya bisa in ɗaya bisa takwas ɗin dukiyar dubu ɗari ne da sittin to nawa ne duka dukiyar gaba ɗaya to kafin mu je mu gama fassara agaya mana nawa ne ka duba yadda Allah ya albarka a cikin wannan dukiya ta wannan bawan Allah ana nan ana cikin wannan hali sai ga Asim ibn Adi al-Ajlani shi kuma ya zo da kwano ɗari kwano ɗari na dabino abu aqil al-ansari sunansa al-hubab shi kuma ya zo da kwano ɗaya na dabino ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama na kwana don Allah ba sai an yi surutu ba aka makalla ya ho ya injiniya a taimaka mana um, ya ce na kwana wannan kwana da ni kwana ne na lada ina neman in samu lada a wajen Allah ba da komai sai sa'i guda biyu na dabino na rike sa'i ɗaya na kawo maka guda ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya ce ɗauki wannan sa'i guda ɗaya ɗin ka je ka zuba shi a cikin kayan sadaka munafukai ashe suna zaune da abin da abdurrahman ya kawo da asim shi ma abin da ya kawo ibn adi al-ajlani da kuma abin da abu aqil al-ansari ya kawo munafukai suna zaune sun zuba ido za su fara analysis kenan to bari mu ji me ya faru kawai sai munafukai suka fara cewa ma ta abdurrahman wa asim illa riya'an abdurrahman da asim dukiyar da duk suka bayar ba dan Allah suka bayar ba riya ne har abdurrahman ibn auf din da ya zo ya bada wani wai dubu hudu kawai riya ne ba dan Allah bane dan a san ya bayar ne ka duba fa abdurrahman ibn auf fa subhanallah yana cikin sahabbai manya fa a cikin sabon annabi wa inna Allah wa rasulahu la ghaniyani an sa'i abi aqil shi ko wannan abi aqil da ya je ya kawo kwano daya yau Allah da manzansa ina ruwansa da kwano daya ba ruwan Allah da manzan Allah da kwano daya kawai so yayi ya bayar ne kawai dan a ambace shi kuma a ce ya bayar sannan kuma in annabi ya zo dan ba da wani abu na sadaka a tino da shi shi ma a bashi wannan haka imamu tabari ya kawo wannan kissa ko wannan riwayar a cikin tafsirinsa da imamul bazzar a cikin musnad dinsa mausulan ya ce lam yusnidhu ahadun illa talut ibn abbad haka suka kawo a cikin littattafansu cewa wannan shine sababin saukan wannan aya shine Allah yake cewa daga cikinsu su ne waɗanda suke yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat idan mutum yayi iya ƙarfinsa iya ƙoƙarinsa ya ba da sadaka saboda Allah insha Allah sai sun zarge shi munafiki duk abin da kai sai ya soke ka yanzu wanda ya bayar mai yawa abdurrahman ibn auf shine ya bada mai yawa amma shi ma an ce wai ba dan Allah ya bayar ba shi ma riya yayi to wanda ya bada kadan din shi ma kuma an ce ba wani abu ba wani abu ya ina ruwan Allah da kadan din sa to shi tsiyar munafiki ba a yi ya masa eh kuma tsiyar sai yana gefe bai bada komai ba sai analysis kurum to daga nan malamai suke faɗa cewa duk wanda ake zuwa neman taimako shi bai bayar ba yana gefe yana kallo in wani ya bayar ya yi suka in wancan ya bayar ya ce a dan kaza ya bayar to ya ɗauki sifa cikakke sifa ta munafukai don haka a kiyaye ka kame bakinka za ka ba da fi sabilillahi bayar ba za ka bayar ba rufe bakinka amma analysis wane ya bayar wane bai bayar ba ai wane ba dan Allah ya bayar ba ai wane ya bayar dan kaza ne ai wane dan ka wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba Allah baya son wannan manzon Allah ma baya so to shine Allah madaukin sarki yake firgitarwa dangane da lamarin waɗannan mutane munafukai Allah ma ya hana ma a yi musu istighfari a neman musu gafara kai ya ce ma da a yi musu da kar a yi musu ma duk a banza babu ruwan Allah da istighfarin su Allah ba zai karba ba ko Allah ba ruwan Allah da a neman musu gafara Allah ba zai karba ba sai ya ce me استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون ف...
Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ka neman musu gafara waɗannan mutane ko ma baka neman musu gafara ba taqdirin zancen istaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum ko ka neman musu gafara a wajena ko baka neman musu gafara a wajena ba Allah dai ba zai gafarta musu ba in tastaghfir lahum 70 marra inda zaka yi ta neman wa munafiki gafara a wajen Allah kai fa annabi fa ana magana da manzon Allah annabi kansa yi ta neman wa munafiki gafara Allah ka yafe masa Allah ka yafe masa sau 70 falan yaghfir Allah lahum Allah bai zai gafarta musu ba 70 din nan malamai suna faɗa zukira adadu 70 lil mubalagha fil ya'si an tama'il maghfirah an ce saba'in ne don kaiwa matuka saboda larabawa idan suna so su kai matuka a irge suna amfani ne da kalmar saba'in su wannan aya din tana nuna mana ko sau miliyan nawa idan annabi ya nemarwa ainihin wato munafukai gafara ma Allah bai zai yafe musu ba kai Allah ubangiji ya yi mana afuwa Imam Dahak yake cewa yayin da wannan aya ta sauka manzo Allah yake cewa inna Allah qad rakhasa li fala'uzidanna ala saba'in Allah dai ya yi min rahusa ya ce ko na yi ko kar na yi amma dai bari in ƙara ma a sama da saba'in din zai ta ninninka neman gafar Allah Allah an yakfira lahum ko Allah zai gafarta musu ka duba fa manzon Allah da tausayin al'umma da jin kayan al'umma munafikan nan fa da su ake hada baki a kai masa hari da su ake hada baki a yaƙe shi da su ake hada baki a yi fada da shi amma ka duba cewa yake shi kan dai ko da ma Allah bai zai yafe musu ba zai ta maimaitawa ko Allah zai ji kansa ya yafe musu shi ya fi son a yafe musu to bayan ya faɗi wannan nema sai Allah ya saukar da sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin cikin munafiqun daidai ne ko ka nemo musu gafara ya Muhammadu ko baka nema musu gafara ba ana shaida maka ko sau nawa ne za ka nema musu gafara Allah ba zai yafe musu ba zalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli saboda munafikai sun kafircewa Allah sun kafircewa manzon Allah wallahu la yahdi alqawm alfasiqin Allah baya shiryar da mutane fasikai jama'a mu yi kokari mu yawaita addu'a kada Allah ya samu alayin munafikai munafiki fa dan wuta ne malam munafiki fa kafiri ne duk mutumin da ake jifansa da munafirci fa to akwai hadari lamarinsa yanzu kaga ka duba matsayin istighfari irin na annabi matsayin neman gafara irin na annabi amma Allah ya ce masa ko kayi ko kar kayi ko sau nawa zake ba za a yafe ba a matsayin manzon Allah dan gatan Allah tabaraka wa ta'ala saboda Allah ya yi fushi da munafikai kuma daman mun faɗa cewa a cikin Qur'ani babu surar da ta yage munafikai ta tattone su irin wannan surar sunanta al-fadhiha al-muba'thara mai tona asiri babu kuma wanda yake amintuwa cewa shi ba munafiki bane sai wanda yake munafikin ne kamar yadda asar ya zo cikin sahih bukhari ma khafahu illa mu'min wa ma aminahu illa munafiq ba wanda yake jin tsoron cewa kada ya zama munafiki ba sai wanda yake mumini duk wanda ya yana jin tsoro yana taka tsantsan yana bibiya yana bincika aikinsa da halinsa kar ya zama munafiki to wannan insha Allah shine mumini wanda ko ya saki jiki yana da garanti wai shi ba munafiki bane to ko shine munafikin ka duba wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu Hudhaifa ibn al-Yaman Hudhaifa ibn al-Yaman shine sahibu sirri Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'abucin sirrin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam wanda manzon Allah yake keɓance shi ya gaya masa asirinsa wata rana annabi ya kira Hudhaifa ya lissafa masa wasu mutane da yawa oba yace kaga wane wane kada ka damu da sallarsa da zuwa sahun gabaɗinsa da ibadarsa da zuwa jihadinsa munafiki ne kaga wane kaga wane kaga wane shi ma munafiki ne kaga wane kaga wane kaga wane shi ma munafiki ne ya jero list daman shi ne sahibu sirrin rasul ma abucin sirrin annabi Huzaifa ya tafi kenan sai na Umar ya ji labari cewa ai annabi ya saki list na munafikai ka duba matsayin sayyidina Umar ibn al-Khattab halifan annabi ne na biyu amma wallahi da ya ji labarin an saki sunan munafikan nan sai ya maza ya tafi gidan Huzaifa ibn al-Yaman ya ce ya Huzaifa na hada ka da Allah da ya halicce ka don Allah kai mun alfarma ka duba mun list nan da manzan Allah ya fitar na munafukai shin Umar yana ciki ko baya ciki Huzaifa ya shiru saboda ya san Umar baya ciki ya ce baka ciki fala uzakki ba'daka ahada Umar baka ciki amma fa ka tafkar wani ya sake zuwa kuma ya kewayo ya ce in gaya masa shi ma ba wanda zan sake tsarkakewa bayan kai ni na riga na san su don annabi ya keɓance ni ya gaya mu da ba don huzaifa ya yi wannan ba ya yi wa tafkar hanci ba da sahabbai zuwa za su yi ta yi kansa kowa ya tambaya yana cewa a gaya masa hadda shi ko ba shi abin da nake so ku mai da hankali ku lura da shi a nan yanzu malam sayyidina umar ta kai ga shi kansa yana jin tsoron kai ya zama munafiki umar umar fa umar fa da aka ce fa idan umar ya bi wannan hanyar fa shedan ba baya iya bin hanyar in umar ya bi wannan titin to wallahi shedan bai isa ya bi wannan titin ba sai dai ya canja ila idza salaka umarun fajjan salaka shaytanu fajjan ghayrahu idan umar ya bi wannan titin wallahi shedan sai dai ya bi wata hanya ba shi ba ba ba inda umar ya bi ba amma ka duba bawan Allah nan saboda taka tsantsan dinsa yana kokarin ainihin wato kare kansa da yin ainihin wato bin diddigi da bincike don ya zamanto shin yana cikin munafukan nan ko baya ci to Allah ubangiji ka tsare mu ya Allah dukkan sufa ta munafurcin nan ka kiya mu alkawari mutum nawa ne ba sa saba alkawari mutum nawa ne ba sa saba alkawari ƙarya ina na san akwai wanda ba sa ƙarya da yawa amma kuma masu yin ƙaryan su suka fi yawa cin amana yanzu yau mutum nawa ne za ka ba shi amana bai ci ba amana rikon amana ya zama wahala annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da yayi bayani akan cin amana alamar munafikai ne cewa yayi idan zamani ya zo karshe malam zaka zo ka karaɗe gari gaba ɗaya ka nemi waye za a iya bashi amana ya rike ta a rasa sai ka ji ana cewa a tafi unguwa kaza can akwai wani gida ta can wani lungu akwai wani mutum guda ɗaya shi muke kyautata mazatan idan an ba shi amana zai rike ba zai ci ba manzo Allah ya ce za a yi wannan zamanin taba'an yanzu din ba a zo wannan lokacin ba amma dai an kusa yanzu zan buga mana misali ɗaya ko yanzu kuke kallo na kuna gabana nan insha Allah tabaraka wa ta'ala da yanzu nan zan zaro dubu ɗari biyar in dan fito da ita ce zan ba da ita ajiya a wani gaskiya fa sai na yi bincike ba kowa da kowa zan ba ba ba tuma nake yi ba amma Allah ya kawo mu lokacin da wani fa idan ka bashi fa zancen ka ya ƙare ka daina ganin sa kenan saboda amana ba ta da kima ba ta da daraja a hannunsa bai iya rike amanar matarsa ba bai iya rike amanar mahaifin shi ba bai iya rike amanar abokinsa ba bai iya rike amanar amininsa ba bai iya rike amanar makocinsa ba barna duka mutane suna yi na cin amana cin kudin al'umma an baka kudi kuna kasuwanci da wani ka zauna ka yi rubda ciki akan wannan kudi ka cinye su baka tunanin Allah zai tambaye ka mutum ya yi tafiya ya bar maka iyalinsa amana ka yaudare shi ka ci amanar ka cinye kuɗin da aka bar maka ka kula da iyalin sannan kuma ka zagaya ka nemi iyalin ma da barna duka wannan al'ummar tana yi to wannan fa duk alamomi ne na munafurci Allah ka tsare mu da munafurci to shine Allah ya ce farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilafa rasulillah sai ya sake dawo da mu labarin yakin tabuka da aka tafi yakin tabuka akwai almukhallafuna waɗanda ba su je yaƙi ba sai suka ji daɗi suka yi alfahari dan ba su je yaƙin nan ba gani suke yi sun yi wa su annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai wayo bi maq'adihim bi qu'udihim khilafa rasulillah zaman da suka yi a gida suka saba wa annabi mukhalafatan li rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina sara suka saba manzon Allah yayin da annabi ya tafi tabuka wa aqamu su suka zauna a gida suna ganin ai sun yi wa manzan Allah wayo ne kuma wannan abun abu ya yi musu daidai sun ji daɗi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah munafikai suka kyamaci su yi jihadi da dukiyarsu da kuɗinsu saboda Allah suka kisi suka ce ba za su yi ba alama ne na wanda duk yake kuɗinsa baya aikin Allah da shi to ya shiga layin munafikai fa shi munafiki kuɗinsa ba aikin Allah da shi a yanzu din ma ka lura akwai wanda wallahi kudinsa ba yanda za a yi aikin Allah da shi ba zai taimaki masallaci ba ba zai taimaka wa jama'a ba za a je wa'azi ba zai taimaka ba ko makabarta za a gyara ba zai taimaka ba babu ruwansa in dai harka ce ta addini in Allah ya soya da shi da man ba a tuntubarsa wa kariyu an yujahidu bi amwalihim ka gani sun ki su yi jihadi da dukiyarsu me jihadi da dukiya ciyar da dukiyar saboda Allah mutane sun zama marowata sun zama gololi kowa ya an jefa masa ya cafke ya rike wa anfusihim ba sa yin jihadi saboda Allah da gangan jikin saboda Allah wa qalu kai bari ma zuga mutane suke suna cewa la tanfiru fil harr kada ku yadda ku fita cikin zafin ranan nan saboda an je yakin tabuka a lokacin tsananin zafin rana suke zuga mutane sai kar ku yadda ku fita Allah ku rabu da shi ku yi zaman ku kawai a gida Allah ya ce kul naru jahannama ashaddu harra ga ya musu ya manzan Allah wutar jahannama ta fi tsananin zafi yanzu dai ba kuna kin ku je jihadi saboda zafin rana ba kun ki ku fita tabuka saboda zafin rana ba to akwai wutar jahannama tana jiran ku kuma ita ta fi zafi law kanu yafqahuna ina ma da ya alamuna sun sani kamar yadda ya zo a kira'a ko musab na abdullahi bin mas'ud shi a kira'ar Abdullahi dan Mas'ud wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wa qalu la tanfiru fil harri qul naru jahannama ashaddu harran law kanu ya'lamuna haka a kira'arsa ta zo a musaf ɗinsa amma a nan kira'ar habs laukanu ya huna amma dai duk ma'anar guda ɗaya ne wutar jahannama ita tafi tsananin zafi sun yi dariya saboda sun yi alfahari sun ji daɗi shine ai farihal mukhallafuna din da sabai da manzala suka tafi kawai suka fashe da dariya suna ta dariya suka ce kai a yau sun more ai sun tafi sun bar annabi mana annabi ya tafi ya bar su suna gari sun ba da uzurin ƙarya sun ce ba su da lafiya lafiyar su kalau sun ce ba su da abun hawa kuma suna da abun hawa sun ce matarsu tana da kaza kuma ƙarya suke yi suka yi ta dariya Allah ce falyadhaku qalilan ku yi dariya kaɗan waliyabku kasiran amma za ku yi kuka mai yawa dariya kaɗan kuka mai yawa jaza'an bima kanu yaksibun wannan sakayya ne da za a yi muku dangane da abin da kuka sance kuna aikatawa yani falyadhaku qalilan fi dunya su yi dariya kaɗan a duniya waliyabku kasiran fil akhirah su yi kuka mai tarin yawa a lahira falyadhaku qalilan fasayabkuna kasira idan kun yi dariya kaɗan to ku ayi kuka mai yawa a kiyama kuwa wannan ya nuna malamai suke cewa daman alamar munafiki shine duk lokacin da yake gani yayi wa addinin Allah illa to yana komawa gefe ta dariya ya barka kana cikin wahala idan ya je ya kulle kulle ya harɗe harɗe to sai ya koma gefe yana dariya yana murna cewa ya cutar da addinin Allah ya cutar da gaskiya to shine Allah ya mai da martani cewa dariya kaɗan in kun yi za ku yi kuka mai yawa to ina ga in sun yi dariya mai yawa kuma ina ga in sun yi dariya mai yawa riwaya ta zo daga daga daga Anas dan Malik kamar yadda Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar a cikin sahihin su Imam Bukhari ya fitar a cikin kitabut tafsir manzo Allah yana cewa walau ta'lamuna ma a'lamu ya ku mutane da kun san abin da ni na sani a nan duniyar la dhahiktum qalilan wa la bakaitum kaseera da dariyar ku ta zama kaɗan da kuma kun yi kuka mai yawa da magabata in sun ga mutum yana dariya yana dariya yana dariya sai su ce an maka bishara da gidan aljanna ne aljanna aka baka kake dariya haka manzo Allah ya ce da kun san me na sani da wallahi kun karanta dariya da dariyar ku ta yi kaɗan kuma kun yi kuka da yawa duk wanda yake tunanin kwanciyar kabari duk wanda yake tunanin tambayar kabari duk wanda yake tunanin tsayuwa a filin tashin alkiyama duk wanda yake tunanin hisabi kwabo da kwabo da Allah zai wa mutum akan abin da yake tattare da shi daga iyali har kudin da ka tara da abin da ka mallaka da shugabancin da Allah ya dora ma in mutum yana wannan tunani ai ko lalle dariyarsa za ta zamanto kaɗan shi yasa zaka ga waɗanda suke yawan tunanin lahira ba wai ba sa dariya ba annabi ma yana dariya amma zaka ga in ka lissafa dariyarsu da rashin dariyar insha Allahu rashin dariyar shi yafi yawa saboda tunanin lahira ya mamaye zukatansu a wata riwayar daga Anas dan Malik wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kamar da Abu Ya'la ya ruwaito ko da yake da wasu malamai sun taba hadisin cewa akwai magana a kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa jama'a ku kuka in ba ku samu damar kuka ba ku kirkiri kukan ya ce ‘yan wuta za su yi kuka har sai hawayensu ya ɗige gaba ɗaya ‘yan wuta ba za su yi kuka su yi kuka su yi kuka har sai hawayensu ya ɗige su nemi hawayen masu rasa a nan duniya ma irin wannan ta faru na na aisha lokacin da munafukai suka zarge ta da zina allah ya kiyaye suka ce wai ta yi zina ta yi kuka ta yi kuka ta yi kuka Allah bai saukar da wahayi da zai wanke ta ba don tana ganin ai ita matsayinta ma bai kai ma a saukar da ƙur'ani saboda ita ba mahaifiyarta iyayenta suka ce ya ki aisha in kunti almamti bi zambin fastaghfirillah idan kin san kin aikata zunubin nan kin yi wannan alfasha da ake faɗa ki nemi gafara wato ita abin da yake damunta bakin ciki yanzu har ta kai a matsayinta na Aisha wai an yi zargin ta yi zina ma har ana cewa wai in ta yi din ta nemi gafara ma'ana an yadda ma za ta yi ta ce wallahi na yi kuka na yi kuka sai da hawaye na suka kafe gaba daya na kama hanya na tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce da shi ya rasulullahi kai min izini zan je gidan iyayena tana gama magana manzon Allah ya ce bismillah je ki rai ya baci ta ce dukkan hanana da tausayi da jin kai da nake samu daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da wasa da dariya da walwala da sakin fuska wallahi lokacin da wannan bala'i ya faru garin madina aka yi ta toyawa ana ta maimaitawa cewa ai aisha ta yi zina ta yi kaza ta ce wallahi manzo Allah idan ya zo ɗaki na labule kurin yake miƙa hannunsa ya ce ya leƙa sai ya ce kuna lafiya kuna ka jefa kuna lafiya ba wai kina lafiya ba kuna lafiya sai kawai ya wuce ta ce da zama yake a ɗaki na mu yi hira mu yi wasa da dariya da shi ko da ba ranar girki na ba amma ana yada wannan magana ana cewa abu kaza ya faru wallahi idan ya zo baya iya zama kurin sai dai ya daga labule ya wuce tafiyarsa ya shiga damuwa shi kansa ta ce na yi kuka na yi kuka sai da hawaye ya kafe mun gaba daya jama'a a nan duniya ma malam idan kuka ya yawa kaf- hawaye kafewa yake karkaf kuma kuka din nan mal- malam kala biyu ne akwai kukan jin daɗi kukan farin ciki hawayensa sanyi ne da shi akwai kukan damuwa da bacin rai shi kuma hawayensa dumi ne da shi ka jarraba wata rana idan suka biya maka kujerar maka kana murna kana kuka ka dan shafa hawayen ka dan abuna ka ji za ka ji sanyi in ko ne yanka maka sharri ko suka kama ka aka maka sharri ka dan fara zubar da hawaye dan jin haushin cutar ka da aka yi za ka ji hawayen dumi to jama'a za a yi kuka a kiyama yan wutar jahannama malam ana jin kukansu ƙara ƙara ƙara ƙaran ya wuce lissafinka a jahannama Allah Ubangiji ya kiyaye mu قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم نعم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين yayin da Allah ya dawo da kai ya Muhammadu daga yakin Tabuka fa in raja'aka Allah ila ta'ifatin minhum idan ka dawo wajen wasu daga cikin su cikin waɗanda ba su je yaƙi din ba fasta'adanuka lil khuruji sai kuma nan gaba suka sake neman izininka wai suna so za su fita yaƙi tare da kai yanzu dai an zo Tabuka sun ce ba za su je ba ka tafi suna dariya suna farin ciki suna murna yanzu idan ka koma aka zo za a sake wata fitar suka ce sun zo su tafi tare da kai shine fasadanuka lil khuruj yani yakhrujuna ma'aka fi ghazwatin ukhra faqul lahum gaya musu lan takhruju ma iya abada ai shikenan ku rufe kofa ai ba za ku sake fita kuma tare da ni a duk wata tafiya da ni da zan yi ni ba zan sake tafiya da munafiki ba walan tuqatilu ma iya aduwa kuma ba za ku sake tafiya ku yaƙi wani abokin gaba tare da ni ba dan ku din ma abokanan gaba ne innakum raditum bil qu'udi awwala marra ai ku kuka yadda da za ku zauna a gida tun farko kuka ce a bar ku ku zauna a gida da za mu tafi yakin tabu ku zauna cikin mata da yara da gajiyayyu kuna can kuna mana dariya mun tafi yakin tabu ka za a kashe mu faqaudu ma al khalifina ku je ku ci gaba da zama tare da waɗanda suka ainihin saba mana suka zauna tare da mata da yara wai dan suna ganin sun yi mana wayo to sai ya ce me kuma
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ga wata azabar kuma Allah ya danno ta ji akan munafukai wata dokar kuma Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abada daga yau duk munafikin da ya mutu a madina ka daina zuwa kai mai sallar jana'iza har abada kaga wannan ya shafi malamai ma yanzu duk mutumin da aka tabbatar munafiki ne idan ya mutu kar a masa sallah ku rabu da shi kurum saboda arni ne wala taqum ala qabrihi kakka yadda ka je ka tsaya a kabarinsa kana masa addu'a innahum kafaru billahi wa rasulihi munafukai fa sun kafircewa Allah sun kafircewa manzon Allah wa matu wa hum fasiquna kuma sun mutu suna fasikai kharijina an ta'atillah waɗanda suke sun fita daga yi wa Allah da'a malaman tafsiri suka ce Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafukan duniya lokacin da ba shi da lafiya ya aika wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa annabi ya zo malam ka duba fa shugaba ne na munafukan duniya gaba daya kuma annabi ya san munafiki ne wai sai da bai da lafiya sai ya ce a cewa annabi ya zo ba wai fa a ɗauke shi a kai shi wurin annabi a'a a cewa annabi ya zo annabi da tawadu'unsa kuma ya taka ya je din yayin da manzan Allah ya je sai annabi ya ce da shi tur da kai abdullahi ibn ubay ibn salul an yi hasara a halakaka hubbal yahud annabi ya ce son yahudawa ya halakar da kai ka nuna ƙaunarka ɗari bisa ɗari akan yahudawa mu ko musulmi ka ƙi mu yau ga halaka ta zo maka za ka mutu sai shi wannan munafiki sai shi ya rasulullahi inni lam uba'ath ilayka litu'annibani ba fa an turo ka bane ka ci mutunci na ka zarge ni ka bata ni ko ai ni ban ban aiko ka zo gidana dan ka zage ni ka bata ni ba ku duba irin ansan da yake ba annabi me ko yace annabi a yafe mun nayi kuskure amma cewa yake ni ban aiko maka dan ka zage ni ba kuma ban aiko dan ka ci mutunci na ba inna ma ba su ilaika li tastaghfira li ni na aika ka zo ne dan ka neman mun gafara wajen ubangiji a ashe ka gane abin da kake yi ba daidai bane sai yanzu bayan mutuwa ta zo zaka ce a neman maka gafara yace ya manzon Allah ina neman alfarma a gare ka ka bani rigarka da kake yafawa don Allah ka bani a yi min likkafani da ita kuma ina neman alfarma ka zo kai mun sallah haka ya gaya manzan Allah yadda kamar yadda Imam al-Hakim ya ruwaito haka kuma ya zo a cikin takhrij ahadith al-kashaf na Imam Zailai to amma asalin tambayan sa din cewa ya bada wannan riga ya zo a cikin sahih bukhari ɗansa ne yace a bada rigar ba shi yace a bayar ba amma anan riwayar hakim an ce shi uban ne ce a bashi rigar amma zance da ya fi inganci dan ne ya ce a bashi rigar kamar yadda ya zo a cikin riwayar sahih bukhari kuma riwaya ana fifita ta bukhari ne akan ta imamul hakim riwaya ta zo daga umar dan khattab yayin da wannan mutum abdullahi ibn ubay ibn salul ya rasu yasa aka kira masa annabi ya ce ya manzan allah kafin ya bar duniyan kenan lokacin yana rashin lafiya an ce yaro su ne don saboda zai mutu a rashin lafiya ya ce a gaya annabi ya zo ya mai sallah ka duba duk yadda yake fa ya yadda annabi yana da amfani kenan malam kafirci da munafurci babu abin da ya kama da shi wajen muni wallahi ka duba duk rashin mutuncin da yake amma kuma ya yadda yana neman tabarukin annabi a ƙarshen zamani ko a ƙarshen rayuwarsa malam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya tsaya akan gawarsa ya miƙe zai kabbar harama sai sayyidina Umar kawai yace ya manzon Allah dakata atusalli ala ibn Ubay ibn Salul wa qad qala yawma kaza wa kaza yanzu ya manzon Allah yaya zaka yi wa wannan munafikin sallah alhali kai ka sani ranar kaza ranar kaza za mu je yakin Uhud ya ce kaza yakin Tabuka ya mana kaza yakin kaza mana ka san makiyinka ne munafiki ne baya san Allah dan me yasa za ka yi masa sallah ya manzon Allah Umar kenan ba a hakuri kenan fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya kalli Umar sai ya murmushi Allahu akbar kaji da tijo kenan yace akhir anni ya Umar matsa ka bani guri ya Umar amma fa yana dariya yake gaya masa yana murmushi yana cewa akhir anni ya Umar matsa ka bani guri ya Umar amma yana murmushi malam Umar bai dina ba yana cewa ya Rasulullah أتصلي على منافق يا من زن الله yanzu za ka yi addu'a ga mutumin da yake munafiki? Malam akwai ɗansa sahabi ne babba, sahabi babba mutumin kirki yana wurin yana kallon ikon Allah. Malamai suka ce saboda kara waɗan, kara, kasa akwai abin da ake kara, wani abin wai akan ce bahaushe fa yake faɗa ba ina goyon baya ba akan bar halal dan kunya wani akwai kara wani abun gashi dai haka dai to sai ga daidai bari dai kayi kara kai wa mutum amma umar ina idonsu ya rufe aƙidar ce kawai a gabansa ya manzan Allah ya za ka yi wa maki sallah umar yana cewa a manzan Allah yana cewa matsa umar yana dariya da ƙarshe dai manzo Allah ya ce inni khuyyirtu zabi aka bani fa ya Umar fakhtartu sai na zabi bari na masa sallan na masa addu'a law alamu anni in zittu ala 70 yughfar lahu la zittu alaiha da na san in na ƙara neman istighfari ga wannan mutum yana munafiki sama da 70 din nan in dai na san za a gafarta masa to wallahi da zan ƙara din dan a yafe masa ba komai Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi sallama akwai afuwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim wannan shine fassarar bil mu'minina raufur rahim kuma shine fassarar harisun alaikum annabi yana kwadayin rahamar ubangiji a gare ku ya ku bayin Allah manzo Allah ya masa sallah din a haka shi shugaban munafikan annabi ya tsaya mai sallah ya juya yana tafiya bai dade ba kawai sai Allah ya saukar da wannan ayoyi na cikin suratul bara'a suratul bara'a wala tusalli ala ahadin minhum mata abada ya Muhammadu kada ka sake yi wa wani sallah daga cikin munafukai duk wanda ya mutu kar ka sake masa sallah wala taqum ala qabri kuma kada ka sake zuwa ka tsaya a kabarinsa kana masa addu'a Umar ya ce sai na ji daɗi na ji daɗi ya ce jara'ar da na yi ƙarfin halin da na yi na watsanta wa annabi cewa kar kar ya yi gashi Allah ya goyi bayana wannan hadisi yana nan cikin sahih bukhari a kitabul jana'iz babu ma yukrahu min as-salati alal munafiqin Umar kenan shi yasa malamai suka yi rubutu littattafai suka samu wafaqatu Umar abubuwan da Umar in yayi su kuma sai Allah ya goyi baya du sahabai ba wanda ya dace da in ya faɗi ra'ayi sai Allah ya goyi bayansa irin Umar wannan malam littattafai ne aka rubuta akan wannan kaga hijabi hijabi da hana mutane shiga gidan mutane ra'ayin umar ne shi sa duk yau duk wanda ya tsaro a gidansa duk wanda ya tsare iyalinsa duk wanda ya sawa matarsa hijabi to wallahi umar yana da kamashin lada ya ce ya rasulallah yadkhulu alayka albarr wal fajir ya manzan Allah ya za a bar gidanka kowane mutumin da ya cancanta da wanda bai cancanta ba yana shiga gidanka a lokacin kowa da kowa yana shiga gidan annabi kamar yadda kaga tasha ba wanda yake zuwa tasha a ce kaka shiga to babu kowa yana shiga gidan kowa sayyidina Umar wannan abun ya dame shi malam yace yanzu ya manzan Allah haka zamu zauna kowa ya shiga gidanka yana ganin matanka malam hatta kai ga dafa manzan Allah idan ya zo yana cin abinci da iyalansa tunda ba saukar da hijabi ba babu shamakin nan tsakanin maza da mata da komai tare ake haccin abinci ana yi da mata ta ce ya manzan Allah da ma ka umarci matanka don Allah su rinka dan hijabi a sa tsakani a hana mutane shiga gidan nan yayi yawa su rinka rufe jikinsu in za su ji da iyalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran matan sahabbai fita suke yi suna zuwa suna yin bayan gida a waje da baban daki in an gina gida kawai bayan gida ake zuwa a yi tsuguno abin ne kawai a tafi an shi ne bahaushe ya ce bayan gida kuma ya ce bayan ɗaki da ba ban ɗaki ɗin nan toilet babu shi a gina babu zuwa ake a yi tono kurin a zuba a rufe daga baya ne da aka samu wayewa ake gini sai na umar wani abun yana damunsa ya ga mata annabi sun fita suna tafiya za su je su abin nan ya yi ta yin wani abu da ya ce ni ko sai na wani abun da Allah zai saukar da hijabi ne wata rana mata annabi sauda ta fita za ta zagaya sai umar ya ganta sai ya makale sai ce ya sauda ala inna qad arafnaki ya sauda ya sauda ya mata annabi mun gane ki mun ganki mun gane ki mun ganki irin da duk wani abu dai da zai nuna cewa kamar za su ji ba daɗi a gansu kasan malam umar yana da kishi akwai wata kisa da yake kawo Allahu alam bi sai hati ha ana cewa sayyidina Umar ko namijin kuda ya gani a gidansa sai ya kashe shi Allahu alam da inganci wannan riwayar ni da na karanta sai na ce to Allahu alam ya ake ake gane bambancin kuda mace da kuma namiji amma Umar yana da kishi malam malam da Umar yayi wannan malam sai Allah ya saukar da ayoyin hijabin nan da a yin jabi na cin ƙurani ta dalilin umar aka saukar ta dalilin umar ya yi wa nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min talabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allah ghafurur rahima mata annabi sallallahu alaihi wa sallama suka bata masa rai wata rana dukansu suka hada baki suka kewaye su tara hadda su aisha wannan ta ce ya manzan Allah gaskiya ni sarkar gwal nake so wannan kuma ta ce kaza nake so ni ai mun kaza ni ai mun kaza suka sa annabi a gaba suka yi ta faɗin bukatun duniya manzan Allah ya yi shiru ya ce ya ga shi ta ba an turo shi ne ya zo ya walwale a duniya ba kuma an tallata masa duniyan nan aka turo masa mala'ika jibrilu ya tambaye shi yanzu kana so wannan dutsen Uhud gaba ɗaya mu mayar maka shi zinari da azurfa ka rinka kamfata kana ɗiba kawai annabi ya ce a ba na so a banne na rayuwa irin ta talakawa yau in samu gobe in tafi in nemo ya an kai ne gogan habba ai cewa za ka yi gwanda wanda mu samu din mala abun ya bata manzo Allah rai ana zaune sai ga sayyidina Umar ya shigo gidan manzo Allah ya zo tare da manzo Allah ya yi tagumi yana cikin bacin rai ga matan sun kewaye shi yayin manzo Allah sallama ya ga yanda annabi yake ciki al'amarin ba daɗi sai ya ce bari na yi wata magana da zan faranta annabi ko ya yi dan dariya sai Umar sai yake cewa ya rasulallah lokacin da muke madina a lokacin da muke makka mun fi ƙarfin matanmu amma yau mun dawo madina matanmu sun fi ƙarfinmu ina mai albari haba wa zai bar mace tai masa kaza haba ai mace kaza kaza ai an yi maganin ta kai gafara matan nan ba wani wanda ba mijin hajiya ta ce ba babu shi kowa mijin hajiya ta ce kul kowa in ka ga kai ba mijin hajiya ta ce bane to baka yi aure ba wallahi dole sai mata ka sai ta maka wani abu wata rana dole da girman ka za a baka kuɗi a ce ka sayo bar kwano kana ji kana gani kuma dole ka sayo Allah wallahi ayyo na ruwanta a kai ne yanzu kake ganin kai wani babba ne wani mai matsayi ne kana zuwa za ta miƙo ta ce da Allah sayo mana mosquito ko dole ka je ka sayo akai akan rake sai a fidda kai rake akwai matar da take yanka wa mijinta tsiya wallahi sai ta yanki dare dare ya sai ce wallahi yau coca cola take son sha kuma duk yadda za sai an nemo wata yace to haka za a yi kuma wallahi haka zai fita ya nemo coca cola nan duk inda zai zagaye ta faɗa ya ce masu kan tuna shirme kawai yan kawai ba sa sai da coca cola saboda dan adam akwai tsiya mala to yace ya manzo Allah lokacin muna Madina muna makka mun fi karfin matan mu amma yanzu mun dawo Madina matan mu sun fi karfin mu ka san me ake so a ce ma malam yayin da mutum yake cikin talauci da bukata ya fi ikon samun sarrafa matarsa yadda ya ga dama ku ku fahimci wannan da kyau ku lura ku gani duk matan da suka fi fandara suke rashin kirki suke nuna isa da wani hankoro da wani bankara da nuna isa yawanci matan masu hali ne masu kuɗi ne amma matan da ake kokawa da kyar ake samun nacci na sha duk gidan wahala ne wallahi suna da ladabi da biyayya amma matan mai kuɗi matan mai hali da ta ga mijinta ya samu samun haske za ta fara bada umarni ita ma ai yanda kake wai ita ma haka take manzo Allah ya ce gaskiyarka ga waɗannan matan sun ce na muskaza na muskaza na muskaza ina so ku rinka daukan darasi da Allah yanzu ka duba hatta matan annabi sun sa shi a gaba sun ce sai muskaza ya sai muskaza ya sai muskaza ashe ba mamaki matarka wata rana baka da kuɗin baka da hali ta kawo maka demand da bukatun da sun fi karfin hankalinka da tunaninka farilla ne wannan manzo Allah ce to ni ba da hali ba da shi sai na umar ya zo ya ce ya rasulallah in sun takura maka ka sallame su aina ya bude musu wuta matan shi umar ya bude musu wuta ya za ku matsanta annabi ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza a sai na na aisha ta ce ya umar yanzu fa ka baro gidanka kai ma taka matar ta hada maka zafi taka ta gagare ka zaka tsallako ka shigo gidan wani ka masa mulki ka je ka gama da taka matar sannan ka zo ka gama da matan wani to shine Allah ya saukar da ayar asa rabbuhu in tallaqa kunna an yubdilahu ko a wata kira'ar an yubaddilahu khairan min kunna أزواج خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا Allah ya ce za a canja wa manzan Allah ku zaɓa annabi za ku zaɓa ko ko duniya kuke so ya nisa annabiyyi in kuntunna turidnal hayatar duniya wa zinataha فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي يا كومة النبي idan har duniya kuke nema da kwalliyar duniya da adan duniya ku taho zan jiyar da ku daɗi in ji Allah fata'alai na umarti ukunna ku bari ma ba annabi ne zai jiyar da ku daɗi ba ni ne zan jiyar da ku daɗi zan ba ku kayan daɗi ku more amma fa wa usarrihkunna sarahan jamila zan sake ku saki mai kyau sakin Allah mai kyau ne ai ba irin dan adam bane za a sallame ku shikenan kun fita daga layin matan annabi ku je kun samu kayan duniya ha amma kuma ba ku tare da manzon Allah wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu idan kuma kun zabi Allah da manzon Allah waddar al-akhirah kuka zabi gidan lahira kuka yi hakuri da abin da Allah ya hore muku ku ci dibino ku sha ruwa ku hakura to fa inna Allah adda lil musinati min kunna ajran azima duk wacce ta kyautata a cikin ku Allah ya tanadar mata da lada mai girman gaske a kiyama kuna cikin aljanna tare da manzan Allah kuna masa hidima amma in duniya kuke so bismillah ku zo za mu baku amma mu sallame ku ai malam kowa sai ta kewata ya rasulullahi ni dai na zabe ka na zabi Allah na na Aisha ta ce annabi ya ba ta shawara ya ce to ya ga abin da Allah ya faɗa kin zaɓe ni ko kin zaɓa mun tace tab hawa tace na zaɓe ka na zaɓi Allah kowa tace na zaɓe ka na zaɓi Allah na zaɓe ka na zaɓi Allah to ke ma yake baiwa Allah da Allah ya jarrabe ki da miji wanda bai da hali ki yi hakuri ki zaɓi talauci da zaman lafiya da rufin asiri ku mutu ku shiga aljanna amma akwai inda za ki je ki ci wainar kwai da safe da da dankalin ki soyayye da madara da shayi mai kauri amma fa in kin yi laifi za ki ci uban duka ƙwarai da gaske ya zage ki ya zagi iyayenki baya ganin mutuncin ki baya ganin mutuncin iyayenki amma fa zaki ci dadi akwai atamfa akwai motar hawa akwai jin dadi akwai shakatawa zaki farasol zaki bulbul kamar tumatir a koshe amma fa babu jin dadin zaman aure za a gara ki yanzu yanzu zai dura miki ashar yanzu yanzu zai mare ki wata ta ce wallahi in dai zan samu hakan ni ba wani matsala ya daka ta ya mare ta ya zagi iyayenta in dai da abun duniya shikenan zance ya kare to Allah ya kiyaye to shine Allah ya ce wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون Allah ya ce wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum ya Muhammadu kada dukiyar waɗannan mutane munafikai dukiyarsu kada ya burge ka wa auladuhum yawan ƴaƴansu kada ya burge ka inna ma yuridu Allah an yu'azzibahum biha fid dunya Allah yana nufin yayi musu azaba ne da wannan dukiyar a duniya dukiyar banza ce yawanta na banza ne ƴaƴan na iska ne ba su da wani amfani wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun kuma haka za su shiga cikin kunci da mutuwa a cikin kunci da wulakanta da tozarta kuma suna masu kafircewa ubangiji tabaraka wa ta'ala dukiyar munafiki dukiyar kafiri ƴaƴansa da wadata da walwalar duniya wallahi kada ya taba daukan hankalinka dan ko bai da amfani yo me ya amfanin abinda mutum zai yi daga baya mutu ya shiga wutar jahannama babu amfani babu riba to jama'a muna neman Allah ya tsare mu da munafurci muna nan dai cikin wannan sura ana ta bayani akan munafukai munafukai fatan mu Allah ubangiji ya gyara halayen mu da ɗabi'un mu ya raba mu ba dukkan wata sifa da take iya kai mu ga sifa irin ta munafukai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am na'am. kafin mai tambayoyi ya fara abin nan sa kun san ya rike microphone din nan shi ma dan baba kere ne baya ma bari a yi wani abin barin dan faɗi abin da zan faɗa akwai yan uwa da muke tare da su a nan da Allah ya jarrabe su da musibu aka yi ta musu barna da sata akwai wanda aka aka sace masa aka kwace masa motarsa guda a Abuja kwanan nan wannan wannan baba ajiya dan uwa ne cikin samari dai matasa ganin su tijani da muke tare da shi a nan musamman ya zo yake gaya mun cewa da Allah taimaka masa da addu'a yana abuja yana zaune ya yi fakin da mota barayi suka zo da bindiga suka nuna masa motarsa dai da kuka yake hawa a nan suka nuna masa suka suka ce ya kawo mota ko su harbe shi ya ce to sai hakuri ya ɗauki credentials ɗinsa ya dauke credentials din da kudi a cikin motar da kaya da menene gashi nan dai duka suka kwace suka tafi da motar nan dai yau har yanzu dai kamar an shuka dusa mai masa addu'a Allah ya mayar masa da alkhairi kuma Allah ya kiyaye mu gaba daya irin wannan an ce ayi addu'a kai dan wata ran kai zai samu ko ma me ma ko da wani sabani tsakaninka da mutum dan uwanka ne musulmi idan wani bala'i ya same shi to ka yi kokari ka kiyaye akwai dan uwa Ahmed Buba da muke tare da shi shi ma anan shi ma kwanan nan barayi a cikin satin da ya wuce suka haura gidansa yana nan yana ta dogon bacci suka je suka farke masa wanda suka kwashe masa yan kwamfutanci da kuma yan wasu abubuwa shi ma duka dai anan garin ake wannan dauke dauken to shi ma kai masa addu'a Allah mayar masa da alkhairi da abin da ya rasa kuma sai ayi mutum jaji wancan baba ajiya wannan Ahmed Buba akwai kuma dan uwa Aminu shi ma gashi nan anan muke tare da shi a ban san sekon nan ɗinsa ba don su gane aminu wa aminu umar shi kuma jiya barayi suka shiga a shagon wani ko ɗakin wani abokin harkarsu na kasuwanci suka farke ta silin ta sama yanzu wani sata yake in ka sa kwado da caka da waye sai a hau ta kwano sama suka bari suka shigo ta silin suka yi musu barna suka sace musu kuɗi sama da dubu ɗari uku da azumin nan fa da azumin nan to su ma ku yi musu addu'a Allah ya mayar musu da alkhairi su kuma wannan barayi da suke wannan sace-sace Allah ubangiji ya ganar da su in masu ganewa ne in masu in ba masu ganewa bane kuma Allah ya tozarta su ya tona asirin su kuma kowa dai ya kokari ya tsare kayansa gida ne zaka fita ka kule in zaka kwanta bacci ka kokarin rufewa mota ne ka rinka kulewa kuma addu'a yana da kyau ku yawaita yin addu'a Allah ya shiryar da mu Allah ya gyanar da mu za ga duk masu dauke dauken masu sace sacen yara ne muna tare da su suna kallon ka kana kallon su amma sun iya seti za su seto ka su zo su yashe ka kurin su tafi abin su Allah ya gyara mana halin mu Allah ya samu cika da imani mu je malam
amin malam ah assalamu alaikum wa rahmatullah kafin kafin mu fara karanta tambayoyi akwai wata doguwar wasiƙa da aka kawo daga a majalisin karatun mata wanda mata ɗalibai suka haɗa kai suka rubuto ta suka ce a bawa malam ko kuma a karanta wa malam wasikar ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu malam da fatan kana lafiya ya aiki ya fama da jama'a allah taimake mu baki ɗaya suka ce malam dalilin rubuta wannan takarda tamu ita ce Uh, malam muna yaba kokarin da kake ta yi wurin karantar da mu Allah ya saka maka da alkhairi sai dai malam abinda muke so mu roƙa a wurinka shine mu ɗalibai mata na wannan gari muna da wata babbar damuwa da take damun mu shine kuwa na hawa a caɓa suka ce malam mun rasa yadda za mu yi da wannan al'amari shine muka yi shawari a tsakaninmu da cewa mu tunatar da kai ko kai kuma Allah ya sa ka gawa maza damuwanmu ko da a wajen tafsirinka domin mun ga anan suke yawan taruwa sannan akwai ah, akwai 'yan siyasa da masu hannu da shuni suna haɗuwa a wurin suka ce mu matan garin kuma muna buƙatan maza su taimaka su sai mana keke napep domin su raba mu da hawa wannan mashin ɗin domin baya mana daɗi kuma mun san babu kyau kuma su ma sun san hakan saboda haka su taimaka su taimaka su taimaka mala abun mamaki abun tausayi shine a nan kuma ne fa zaka ga mace ta sha niƙabi da hijabi amma abun haushi sai ka ganta akan bayan wani dan acaba suka ce malam mu mu hau 'ya'yanmu su ma mata su hau to abun fa bai da daɗi saboda haka malam muke roƙo a gaya wa maza ko sa tausaya mana su raba mu da wannan damuwa su raba mu da wannan damuwa tamu da fatan za ka share mana wannan hawaye sannan su kuma 'yan acaban a taya su da addu'a Allah ya ba su wata sana'ar wanda ta fi wannan sai an jima
to um, kun ji abin da iyaye mata suka aiko iyalanku ne matanku ne ba mu san suwaye suka aiko din ba amma dai matan gari ne suka rubuto suka aiko suna kyautata muku zato ni ba da wani dogon ta'aliki da zan faɗa Allah ya sani ko bai wuce kwana uku ba na yi magana akan wannan a nan gurin karatun nan kuma dama ce tunda muna haɗuwa ko ba komai mun yi haɗuwar zumunci mun ga juna mu faɗi matsalar garinmu kuma na tabbatar duk abin da yake damun mu a garin nan in muka haɗa kai yanzu nan zamu iya magance shi a wannan taron namu in Allah ya sa da duk abin da muka sa a gaba a garin nan ko gwamnati ce muka ce kaza za ta yi wallahi za ta yi so zamu iya gyarawa kuma wannan hawa a caban kun sani a addinin mu bai halatta mace ta je ta haɗa jikinta da wani ba ko musulmi ne masu addini masu addinin ma kuma masha Allah mai kwari daidai gwargwado ana sallah ana karatu ana ibada a garin nan amma duk karatunka da ibadarka da komai bai gagara wata ka je ta hau gadon bayan wani dan acaba ba ita ta ka birki da ita warai da gaske da yawa yan acaba ai ga mu nan ga mu ga su ina kallon suna kallo na su sun san na san su ni ma sun san sun san ni a to ai gaskiya ne so yanzu jama'a dan Allah ba za mu iya magance wannan matsalar ba ni na sha faɗa ina maimaitawa masu kuɗin mu kuna da buƙatar a rinka ba ku shawara 'yan siyasanmu ma'aikata gwamnatinmu kuna da buƙatar a rinka baku shawara a rinka muku saiti akan wasu abubuwa akwai hanyoyi na samun kuɗi na business amma ba kowa yake iya ganewa ba wani lokacin aka ce na zaune ya fi iya kwallo idan ka shiga maidan din ka shiga filin kwallon watakila ba lalle bane kuma ka yi kaza amma dai Allah ya sani za mu iya magance wannan matsala din mu rage ko da ba mu hana duka ba yanzu da yawa ana samun matan da za su je kyambu yanzu kyambu da nan ta zama kamar unguwa kwalta ce fa minti nawa ne ka isa a samu dan keke na bib nan kwaya dai kwaya biyu a musu fenti a gyara su a ajiye su a nan gurin daidai wannan farkon titin kyambun nan duk matan da za su je kamar yadda tasi take tsayawa a jira su cika in ba a samu wadatar zuba motoci ba a dauke su a rinka kai su akan a rinka goya mace mai ciki a bayan dan a caba ya je ya fadi da ita ya je ya kaza wani ma gashi nan dai abubuwa ba su da kyau ba dukan su ne ma tsoron Allah ba kai ka sani ba za ka ji daɗi ba a ce matarka tana gadon bayan wani ko yarka budurwa balagaggiya malam tana gadon bayan wani ya kamata mu yi wa kanmu adalci kuma wannan abun wallahi mun fi karfin sa mun fi karfinsa za a iya yi wanda yake nawa ne yake kena fafin nan duka dubu ɗari uku ne da wani abu fa a banza ma a horagiyar siyasa fa mutum zai zo zubar da miliyan ɗaya miliyan biyu a iska kurum kuma yanzu wannan ba kyauta fa aka ce a yi ba kurin a zo a saɗin a rage musu farashi a taimaka ko ma a biya ma inda kowa yake biya me asara a ciki a zo a ajiye a bakin kuros nan ko kofar sarki kofar fada duk macen da za ta je asibiti ana iya samun mace mai juna biyu ciki wata tara ciki wata bakwai amma niki niki wallahi haka za ta zo da kyar za ta sunkuya ta hau gadon bayan dan a caban nan rabin cikin ta yana gogan gadon bayan dan a caban nan wani wallahi sai dai ya hau kan tanki ya dauki wannan mata mai ciki ya kaita ko ya kaita ko ya zubar da ita Allahu alamu yanzu ba za mu iya kawar da wannan bakin cikin ba kuma wallahi a nan a gabana akwai waɗanda na rantse da Allah a yanzu a banki suna da kuɗin keke na guda ashirin kuma na ga dama zan faɗi sunan mutum yanzu sai dai kun bani haƙuri kaga kaga ba daidai bane wannan tsakani da Allah so da Allah iyaye mata mun ji kukan kuma na gaya mu kuma ya Allah kai ne ka ba su kuɗin nan kuma kai ka ba su mulkin nan kai ka ba su siyasan nan a samu wani dan siyasa ko ba dan komai ba ya taimaki gari dan burin dan siyasa taimaka al'umma ba share musu hawaye ba kwaya ɗaya kwaya biyu a zo a zuba su kar ma ka ce kai ka siya kar ka sa sunan ku dan kar a ce na banza ne a kibiya ka turo wani ya zo ya sa a taimaka wa al'umma da wannan kuɗin da za a je ana watsa wane wane wane ana ba su wala a sai a taimaka musu muna muna kai kuka don Allah yan kasuwa ku taimaka masu kuɗi ku taimaka masu aikin gwamnati ku taimaka a zuba wasu a nan hanyar kyambu a zuba wasu nan a bakin cross a rinka ɗaukan matan nan ana kai su a rage musu wannan kaskancin hawa gadan bayan maza kuma wannan ba daidai bane kuma haramun ne yana ba ku kuma Allah ba ku hakuri kudin fasinjan ne zai ragu da ku dauki matan sai ku dawo kuna daukan maza tunda ai dukkan rayuwarka ai kana yi ne akan addini abinda addini yace kai kai me yasa baka sai da giya saboda haram ne me yasa baka caca saboda haram ne me yasa baka cin naman alade saboda Allah ya haramta to wannan ma Allah ya haramta ba halatta ba ba daidai bane in ko ba ku gyara ba wallahi su sun yanke hanzari yanzu wannan mata gashi suna cewa su iyaye su hau ƴaƴansu ƴan mata budare ma su ma su zo su hau kuma za ku iya gyarawa za ku iya magancewa ko guda ɗaya ma a saya wannan fitar kunya in ba za ku saya ba kuma mu zo mu ta neman taimako a nan na san duk talaucin mu daga nan zuwa ƙarshen wata ma tare da dubu ɗari uku da za mu sai ɗaya mu sa ta a nan in ya so mu ba wa kwamitin tafsiri mu ce gashi nan ku je ku ta na lallaɓawa kuma ko ba za a tara ba wallahi ni dai ban sani ba ni dai abun yana damuna kuma wallahi matan nan su ma abin yana damu su mu gyara mu gyara Allah ya taimake mu ya ba mu ikon gyarawa
mai tambaya ta gaba yana cewa malam mutum ne yana kasuwa yana dan lallabawa da jarinsa da bai da karfi to sai wani ya ce masa zai bashi naira dubu hamsin amma duk sati zai rika bashi riban naira ɗari biyar malam ya halatta ya karba bai halatta ba ba a yin kasuwanci haka ka ce wai na ba mutum naira dubu hamsin duk sati ya bani ɗari biyar wannan ba daidai ba ne ya saba shari'a zan baka dubu hamsin ka je ka juye dubu hamsin ɗin nan duk abin da ka samu a raba ta gida uku kashi biyu ni mai kuɗi nawa ne kashi ɗaya kai kuma naka ne a'a ka rike rabi in rike rabi wannan shine raban shari'a shine kasuwanci mudaraba ta shari'a ban sani ko kun fahimce ni yanzu na ɗauko kuɗi naira miliyan ɗaya sai na baka kai a matsayinka na ɗan kasuwa ni ban iya kasuwa ba amma kai ka iya za mu iya haɗa ƙarfi da ƙarfe da ni da kai kai ka iya murɗa kuɗin ni kuma na iya samo kuɗin amma ni ban iya murdawa ba kai kuma baka iya samowa ba to sai mu zauna a teburin shawara da tattaunawa wani ga kudi na naira miliyan ɗaya mu yi a rubuce da ka'ida ka rike amana tsakaninka da Allah idan hasara ta faru na yadda zan ɗauka kai ma za ka ɗauka ka je ka juya kuɗin nan duk ƙarshen wata ka zo abinda ka samu akan naira miliyan ɗaya ɗin nan ka zo mu raba ta kashi uku ni in ɗauki ɗaya bisa biyu kai ka ɗauki ɗaya ko kuma kai mai juya kuɗin ka ce a'a alaji gaskiya sai dai mu raba daidai wa daida za mu raba riba biyu sai alhaji ya ce eh na yadda ga naira miliyan ɗaya ka je ka juya a wata sai aka zo aka buga an samu riban naira dubu ɗari naira dubu ɗari ɗin nan sai ku yanka ta gida biyu ya ɗauki hamsin ka ɗauki hamsin Allah sa albarka wannan shine rabo na daidai amma kurin ka dunkule naira miliyan ɗaya ka ba mutum waye ce zai rinka baka naira dubu goma ko dubu sha biyar a wata ai ya gama da kai ai idan ya je ya juya naira miliyan ɗaya nan a rana ɗaya ko kwana ɗaya ko kwana biyu kasuwa rabo ce zai iya juyawa a sati ɗaya wallahi ya samu naira miliyan- naira dubu ɗari biyar mumkin zai iya yiwa kasuwa sirri ne asiri ne ba ganewa ake ba ba a jin kanku sai sai ba riba in ba a ciniki ana jin kanku amma duk da kuka samu ba a ganewa so kaga wannan akwai zalunci a ciki wani ya bugo mun waya ɗazu daga ban san daga Kano ne yake bugo mun cewa wai zai sai irin wannan keke na zai bayar a yi masa irin hyper chest din nan gashi nan ya siya dubu ɗari uku da wani abu ya bayar dubu ɗari hudu a bashi zuwa ƙarshen shekara mai hukuncin shari'a nace bai halatta ba bai halatta ba sai dai ka bashi kana da zaɓi ka ce wani ga wannan babur ɗin na siye shi ka je duk aikin da ka yi da shi a sati ka zo ka haɗa kuɗin balance ɗin sati za mu raba shi kashi uku ni mai abin zan ɗauki kashi ɗaya kai ma za ka ɗauki kashi ɗaya kashi ɗaya kuma za a ajiye shi idan tayar ta fashe za mu canja da wannan kuɗin in za a yi juyan baƙin mai da wannan kuɗin idan ka je ka yi kwaro da wannan kuɗin in ya lalace da wannan kuɗin kaga wannan shine adalci amma yanzu ka dauki ma babur ku yi hakuri yan acaba ka dauki mashin ko ka dauki keke napep ka ba mutum ka ce kullum ya rinka baka balance din dubu daya amma in Allah ya so ya da in a birni ne zai je ya samu dubu goma a rana daya amma kai fa naka fa kai mai mashin din kai mai kudin ba dubu daya za a baka kuma yazo in ya lalace yazo ya rikice ma ya ce babur ɗinka ya lalace ko ka gyara ko ba na gyara ban bar ma dan Allah babu zalunci anan akwai zalunci sannan illar wancan shine yayin da ka yanke shi illar haya faces shine ka bashi wannan babur ka ce ya biya ka a shekara ya biya ka dubu ɗari hudu to yana cikin biyan ka sai da ya wata bakwai sai ya mutu nawaye mashin din nawaye naka ne fa na mai mashin din tunda ba a gama biya ba sannan kuma zai iya yiwa a je a hadari mashin din ya lalace ya kone kaga duk wahalar da ya na wata biyar a wannan haya faces din a banza so sai dai in a ce gashi nan na baka shi na sayar ma shi dubu ɗari hudu ciniki ne muka yi da kai na sayar ma shi dubu ɗari hudu a matsayin bashi ka je gobe in ka kamun dubu ɗari hudu ka tafi da shi jibi in ka kamun dubu ɗari hudu ka tafi da shi shikenan wannan yayi amma ka rike kullun ya kawo maka balance kana sokewa yana kawowa kana sokewa shi yana cutar ka kuma kai ma nan gaba zaka cuce shi dan wannan high patches din ba kasafai ake karisawa lafiya ba sai ka je wata na sha ɗaya sai ya je ya gobara ya ƙone watan nan sha ɗaya gaba ɗaya ya tashi a iska a banza ba zai yi kara ya baka wannan kuɗin ya ce gashi ya bar ma ba so ya kamata mu yi abin da shari'a ta yadda da shi sai mu huta malam
Ah, mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam ɗana ne zai aure to amma da muka yi bincike sai muka samu yarinyar yar gaba da fatiya ne shi malam ya halatta mu bari ya aure ta me gaba da fatiya wallahi tsakani da Allah nake tambaya wallahi ban sani ba ku taimaka mun na'am yadda aka same ta ba ta hanyar aure
ka jama'a garin na akwai abubuwa wallahi la haula wala wallahi malam ban taba ji wannan kalma ba sai yau ka gani ma yau na karu ai ashe yau na zo karatu kenan oke yar gaba da fatiha to zan haddace insha Allah wato yar gaba da fatiha ita ce yar shegu ko ba ita ce shegiyar ba yar yar shegu ko a magana jama'a ta Allah magana ta gaskiya na farko yaron da aka haife shi ba hanya ta shari'a ba ba auren shari'a ba ce masa da ake yin shege din nan fa ba daidai bane babu a littafi ba inda aka ce a ce da shi shege in ka zage shi ka zage shi ba shi ne shege ba uban ne shege da uwar shi bai da laifi hatta abin da malaman fikihu suke faɗa ba zai yi limanci ba ba zai yanyanka ba ba zai yi wane ne ba ba za a dauke shi aje wani gurin alfarma da shi ba wallahi duka wannan abin da malamai suke faɗa cewa an shiga hakkin wannan dan in an duba tsakani da Allah bincike na ilimi meye laifin wannan ɗa da aka ce shege ne shi meye laifinsa akwai wani wanda shi yayi kokari aka haife shi akwai wani wanda yana da hanyar da aka haife shi kowa fa ganin kansa ya a duniya so dan dan da aka haife shi da ake cewa shege bai da wani laifi dan hatta magana cewa ba zai ci gado din nan ba akwai sabani mai kwari a wajen malamai cewa ba za a ba shi gado ba da yawa akwai malaman da suka ce me dalilin da za a hana shi gadon me dalilin da za a hana shi gadon ba so nake mu tattauna matsalar ba dan matsala ce wacce take mai zafi kuma da yawa malamai an zafafa alƙalami akai bari mu ajiye ta sai gabar bincike wata rana ya zo bayani sai mu fede bayani da hujjoji da dalilan waɗanda suka ce dan da ake cewa shegen shi ma zai maci gadan suka ce dan an duba an zalunce shi me laifinsa da za a ce ba zai ci gado ba ka iya cewa ba zai ci gado ba in ba san ubansa ba to amma an gane wannan shine babansa shi yayi shi yayi tsiya da uwarsa tunda an gane ba ta hanyar shari'a bane ya same shi to ya kuma ga wahala ga ga, ga rashin uba kuma ga rashin kuɗi so wanda ya zo zai yi aure in dai a shari'a ne mutumin da ya zo zai yi aure sai aka ce masa wannan ya ba ta da uba babu wani laifi ko na sisin kwabo in ya aure ta kuma ya auri ya ba baiwa ba matukar ya yadda da addininta ya yadda da kamewarta ya yadda da mutuncinta kuma halin uwarta ba shine hali ba babu wata matsala kuma ana samun masu tsoron Allah da takawa ko kwanan na a Kano akwai wadda na aurar da ita irin wannan yarinya masha Allah mai takawa eh kaji mutanen suna kabara mabukata kenan mai takawa mai tsoron Allah malam ta zo tana tambayan uwarta ta ce ina babana uwar ta ce karki sake min wannan tambaya ina babana tun da wasa wasa wasa abin har ya zama gaske kawai uwar nan ta kori yarinya daga gida ashe uwar lokacin ita ma din da ana yarinta an yi abubuwa haka na barna ta haife ta ta rike ta ta lallaba ta dai har ta girma kuma ta zo wani gari ta rufe asiri ta yi aure ba a yi wani dogon bincike ba tana zaman aurenta yarinya kuma za ta yanko mata belli ta ga za ta tona mata asiri ta ce to ki bar gidan yarinya shine ta gudu har ta zo din muka samu wanda muka hada ta da shi dan uwa ya ce ba da wata matsala dan ban ga dalilin da zai hana aure ta ba yarinyar arziki yarinyar kirki mai mutunci tana kuka tana zubar da hawaye na ce kin hakuri haka Allah ya rubuta miki ta ce kowaye ma ita a nuna mata babanta na ce to Allah bai kaddara za ki gan shi ba kin hakuri kuma sun yi auren su hijabi hijabi za ganta ta kamar yadda ka san subhanallah wato yarinya ne mai kamala wallahi to yanzu irin wannan malam ka zo ka bada fatawa ka ci kara aure ta idan ka ce saboda ba ta da uba ba za a aure ta ba to ka ce a daɗa samun wasu kenan sai ta je ta daɗa sabuwar rijista ita ma ta bilayi ba daidai ba ne ya halatta aure ta kuma babu laifi a aure ta kuma wani ya bada fatawa bai halatta aure ta ba gaskiya wannan fatawar ba daidai bane kuma kuskure ne kuma ba a zurfafa tunani ba ku aure su ku zauna da su kuma ya halatta ya limanci ya halatta a mu'amala da shi kuma bai kamata a rinka gaya masa wannan abun ana cin mutuncinsa da shi ana gafara da Allah baka da uba ba bai da laifi malam ka zalunce shi na'am
to saboda ƙurar lokaci sai wannan ya ce malam barka da shan ruwa malam ni ne nake tare da wani wani ɗana ba shi da aikin yi sai shaye-shaye da ɗauke-ɗauke to malam ina so a taya mu da addu'a ko Allah ya sa ya daina da shi da sauran masu takardun addu'o'i duka da malam sai
um, hakikanin ganin gaskiya akwai matsaloli na shaye-shaye da wannan shekara Allah ya tarbe mu da shi a wannan gari insha Allah za mu samu gabar magana dai mu faɗakar dan abun ya kusa ya zama kamar annoba shaye-shaye ya yawa ƴan mata shaye-shaye samari ma shaye-shaye har wasu ma daga cikin matan aure ana gida kuma ana aika musu benelin da totolin da wacecelin duka ana tura musu suna tsotsotsawa wannan abun yayi muni Allah ya sauwake Allah ya shiryar mana da ƴaƴanmu Allah sa mu cika da imani Allah sa aljanna ce makomar mu Allah ya ba mu zaman lafiya waɗanda aka yi musu barna aka musu sata muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mayar musu da alkhairi mu kuma Allah ya tsare dukiyar mu ya ba mu zaman lafiya a garin mu ya ba mu zaman lafiya a jihar mu da ƙasar mu Allah ya ba mu damana mai albarka Allah ya karɓi Ramadan din mu duk abin da muke ba daidai ba muna neman Allah ya yafe mana masu cututtuka da rashin lafiya a cikin mu Allah Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya ji kan iyayen mu Allah ya ji kan malaman mu Allah ya ba mu kariya a rayuwar mu malaman mu a wannan yanayi da hali da ake ciki Allah ba su tsaro Allah ba su kariya Allah ya tsare musu ilimin su Allah ya tsare musu mutuncin su dukkan bayan Allah musulmi na kware Allah ubangiji ya tsare su ya ba su kariya Allah taimaki mai gaskiya akan gaskiyarsa duk wanda yake makareci ne Allah ya tozarta shi kada Allah ba shi nasara Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrari subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين